بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ابي القاسم محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين الماجدين to sai je wajen Allah gobe kiyama a matsayin batacci ya ka ce me yasa ka bace sai ce menene bata kuma ka ce baka bi shirin da Allah ya kubai ci a wani shirin ka ce wanda Allah ya ce ga an ci ana son ka bauta masa ne ce aji bai zan ka ba ya girma ya ga abin da ake a garin su kuma yayi bai ji wani bayani to da ainihin sai a ce eh to wannan ai shikenan ba wannan yana da hujja tunda yake ainihin ba a gaya masa ba ga hanyar to ya kuma za a ce bai ba ba gaya masa hanya ba a ce bai ba to to Allah ta'ala baya barin halittar sawawi ko da lokaci ko dai akwai annabi da aikake ko akwai littafi saukake in ba annabi din to akwai annabi ya zo da sako ya bar littafi ana karanta to kaga wannan littafin ya zama hujja ko kuma wata hujja lizimtacciya hujja lizimtacciya din tana iya zama tamkar littafi din ko kuma wani wani mutum wanda Allah da ya aiko annabi annabi isa da sako sai kuma annabin ya bar wannan mutum yana ma mutane bayani ko ba lura ba to sai zama shine hujja mahajjatin ka'ima kaman mahajja kaman hanya kenan hanya ga ta sarari ana iya wanda ake bin ta shari'a kenan zaunan ne mahajja hujja daban mahajja daban mahajja dariƙa kenan hanya akwai hanya a ka'ima wadi'a a gatan a bayyane wato mutane suna bisa shirya kan al'amuransu shikenan sai su sun sami rudu sannan ake bukatan wanda zai kwakwaba su to amma a ce babu manzo ba littafi ba hujja babu hanya ba shirya to ai shikenan laifi ya zama na Allah to Allah ko bai taɓa yin haka ba bai taɓa kyale halittar sawawi ba to don ka ga wayan abun da ya lissafta don ka ji bayanin su masu sai sai ce rusulun la yuqassiru bihim illatu adadihim su manzanni ne wato ainihin hujjojin Allah wannan muka ce annabi mursalin nan to annabawan nan to karancin yawan mabiya ba ya takaita su wala kasratul mukazzibin lahum ko yawan masu kareta su wato in in manzo ya zo isar da sako sai zama a cikin mutane dubu ɗari aka sami mutum ishirin sun bi shi sauran dubu tis'in da tara da duk da ɗori ishirin ne kawai za ka ɗebe a ciki duk sun ce ƙarya yake yi to sai ya ce to ya ke sai ya razana a dai manzo shi manzo nasu isar da sabo ko abi ko kar abi duk ɗaya in an bi to wanda ya bi ya tsira in ba abi ba shi ma shi fi annabin ya tsira aiki aikin annabin da wanda aka bi shi da wanda aka bi duk ɗaya ne isar da sako duk annabawa sun isar da sako an bi su ko ba a bi su yawa to su annabawan nan karancin mabiya ba ya takaita su kuma yawan masu karyata su shi ma ba ya takaita su wato su isar da sakon da su yi ta kowane hali sun samu magoya baya ko ba su samu ba wato ka san don ba su samu su goya baya ba ka san kana da magoya ba zai sa ba ka karfin goya ko ka ci gaba da isar da sakon don ba ka samu ba kila ka je kai ai kuma kamar wa'insu kamar masu da'awa wa'insu da'awoyi sau da yawa sukan samu karfin gwiwa ne inda akwai masu karba kamar mutum ya kafa kungiyar siyasa kungiya ya ce mata kungiyar mutane ko adalci ko kungiyar son jama'a ana ana ana ta slogan ana cewa ana ana cewa ainihin nasara za a samu ko tsawaba ko adalci ko aminci ko wadata ana ta haya haya to sai ya shiga gari katon gari mai mutum miliyan kaman guda ake zaune a garin sai ya sami mutum uku suka raka shi ai kaga zai bar gari ɗaya ce ba kamfen a nan sai ga kuma wasu rasa zai kama garici kawai a tara ka kwashe kawai to dole ya bar gari to kaga zai ga jam'iyya ma sai kaga ta mutu yau da kullum irin fifofin nan da akan kakafa daga ga wannan fifi din ta mutu wancan fifi din ta dago wancan fifi wancan fifi din ta mu aganan ne saboda ainihin magoya baya ne karfin fifofin nan idan idan fati ba ta dan goya ba shikenan ba ta ke ba ta da karfi ko ba ka bane to ba sakon annabi ba sakon annabi shi karfinsa karfin Allah ya shi manzo yana tsaya ne kyan baya ko gezo an bi shi ko ba bi shi in jama'a sun bi shi masha Allah zai isar da sako musu bi shi ma zai isar da sako cikin annabawa akwai an kamar da ya zo a hadisi manzo Allah ce an nuna masa tashin kiyama ra'ayi ra'ayi Allah mai iko ne kan komai saboda ka ya nuna masa kiyaman ne sosai kamar yadda na akan ɗauki watan abu in ya faru to Allah ta'ala yana iya kawo maka suran abin kafin ma ya faru saboda shi manzo Allah nuna masa tashin kiyama ne ya gani ra'ayar ai ba mafarki ba ya gan shi ne daren Isra'ila mai raji ya ga mutane daban-daban kuma aka ce mashi wannan abin da zai auku ke to sai ya ga wani annabi ya zo da mutane dubbai ya wuce kowane annabi yana wuce da mutane wani ya zo da dubbai ya wuce wani ya zo da ɗaruruwa ya wuce sai ga wani ya zo da gomomi ya wuce can sai ga wani annabi da goma sha sai ga wani annabi kuma da ba su kai goma mutanensa sai wani annabi ya zo da mutum biyu ya wuce sai can sai ga wani annabi da mutum ɗaya rak daga shi sai mutum ɗaya an samu shi sai wani annabi ya zo ya wuce zika shi ya yi da awon ba wanda ya ansa to duk wayannan duk aikin su ɗaya iri ɗaya ne duk kuma sun yi aiki iri ɗaya ne shine isar da zako duk sun isar da zako yanzu zaka ce annabin da dubbai suka bi shi yayi nasara wanda ya zo shi kadai ya ya bai ci jarawa kenan ya sami rukushi yayi failing kenan a menene menene inda adam mu ce akwai failuwa din annabi menene failuwa din ya zama bai isar da sako ba to akwai annabin da bai isar da sako ba to duk kaga sun ci jarabawa duk sun hayyake sun yi daidai abin da aka ce musu to wasu wane ya felin a inda ba kowa mutanen da basu ansa ba su ne suka suka yi asara wanda basu ansa ma annabin ba annabin ne ba ba laifin annabi laifin wanda basu ansa mishi ba saboda da wanda ya sami mutane da yawa da wanda ya sami kaɗan duk ɗaya ne ko ba zora ba a wajen an duk annabawa ne sun isar da saƙo kuma ya rage mutane waye ansa waye bai ansa ba to kaga min sabiqin summiya da human ba'da na marigayin da aka gaya masa wanda zai zo bayan shi wato duk wani annabi in ya zo kafin kuma ya tafi sai a ce masa bayan ka kuma wane ne magajin ka ko annabin da zai zo bayan kala bayan ka to ainihin bayan ka wane ne au gadirin arrafa man qabla ko kuma wanda ainihin ya zo yanzu ya shuɗe wanda suka zo kafin shi sun san shi sun san yana nan tafi wato annabawan da suka zo sun san wanda ya wuce su sun san wanda zai biyo bayan su ba duk annabin da ya zo zai ce ku tuna fa annabi wane ya tunatar da ku kaza da kaza kazan shi ne ya ce to ai dan uwana ne na kamar da abu kisa ya zo cewa aini manzo Allah ya ga wani lokacin da aka kai shi lokacin da bai bai wazi na suka kore shi ya tsa gonan wani to wani mai gonan ya tausaya mishi sai ya ce ma bawansa ya kai mishi ruwa da dabino da zai ci sai ya ce bismillah ya sha ruwa ya ci dabino ya sha ruwa da sai mutum ya ce a ko na zauna a kasar nan na dade ban taɓa jin mutanen kasar na faɗin wannan kalmar da ka faɗa kafin ka sha ruwa nan sai ce kai mutumin ina ne sai ce ai ni mutumin ninawa ne sai ce to to to a garin yunus ke sai ce ka san yunus ne sai ce ai dan uwana ne yan wani ne annabin Allah ne kamar yadda aka tura shi zuwa ni na wani kuma ka aka turo daga wannan abu to shi mutumin ni na ya san bai taɓa jin mutane ma sun san sunan mutane suna laraba a lokacin suna bautan gumakansu bai taɓa san annabawa ba shi gashi wannan ya gaya mace ya ga da gaɗin garin yace ai garin dan uwansa ne Yunus sai yana mamaki to sai ce wannan ashe annabi ne sai imani to sai masu gona ma suka ce kai daga mun ji tausayin ka kuma mun baka ruwa za ka lalata mana yaron to fitar gona ya ka kore shi to kaga kaga wato kenan duk annabin da ya zo ya san wanda suka wuce shi ya kuma san wanda za su zo bayan shi shine ma'anan min sabiqin sumila man ba'da aw gabiran arrafahu man qabla ala zalika nasaratul qurun akan haka karnoni suka zo suka shushude wato karni bayan karni jil kenan ma'anan ana ce ma ana ce ma jil karni karni mukan ce mishi karni da Hausa karni yana da ma'anoni daban-daban wani lokaci yana nufin shekara ɗari ne ana ce ma shekara ɗari karni saboda ana ganin shekara ɗari duk ɗari ɗari ɗari kan kasance waɗansu irin sauyin da ainihin da tsakanin kaka zuwa jika duk akan yi a cikin shekara ɗari saboda ka in karni ya zo ya wuce zai zama kamar mutanen lokacin gaba ɗaya waɗansu mutane ne daban sai wani shekara ɗari ɗin ku za a kan ce mashi karni da akan kira kuma jil karni shi kuma jil uba ɗa jika jil uku ke ana ce mashi harwa rayuwar karni karni uku ke akwai karnin iyaye akwai karnin yaya akwai karnin jikoki a wata ibaran duk ukun nan karni ɗaya ne a wata ibaran kuma karnuka uku ne ko ba lura ba ta ta inda in magana ta zo ta nuna karni a matsayin shekara ɗari za ka iya ganewa kama a ce yanzu muna cikin karni na goma sha biyar ne a gidayen hijira to me yake nufi da karni a nan shekara ɗari ke yanzu muna shekara dubu hudu da ɗari hudu da ishirin da takwas jibi insha Allah za mu shiga da ishirin da tara to yanzu muna cikin karni na sha biyar ke wato sha hudu sun wuce cikin muna cikin na sha biyar in kuma aka ce shekara dubu da ɗari biyar da sifiri sifiri aka shiga da ɗaya kuma an wuce an shiga ƙarni na goma sha shida wanda za su shiga can kuma dai su shiga amma mun san mu kuma dai an daɗe kuma dai an mamanta dai kuma ƙasa kuma ta yi nauyi an manta da nan da shekara wajen saba'in da ɗaya kenan ko kagan kaga shekara saba'in da ɗaya ko ai inda akwai ɗan yaro ƙarami yanzu in yana nan lokacin ya zama tsoho sai ce haka na ake bala lokacin a islamic center muna to jil ana ce mashi jil da larabci ana ce mashi jil shine ainihin karnin iyaye karnin yaya ma jil ne karnin jikoki ma jil ne yayan jikoki jil ne jikokin jikoki jil to a wannan ma'anar yake ta nasaratul qurun karnoni suka wuce wato wayannan suka wuce suka bar yayansu yayan ma suka suka wuce suka bar jikoki jikoki ma suka wuce suka bar haka na haka wa madatu duhu da da nasarar da madatu kusan ɗayan shudewa ne da yake wucewa amma wannan nasal yana nufin madar mutatabi'a wato a jejjere domin akwai nasara kama akwai abin nan tsarantuwa wannan ya jonu da wannan wannan ya bi wannan wannan ya bi wannan wannan ya bi wannan wa madadul qurum duhuru kuma zamuna suka wuce an yi wani zamani kaza ya wuce wannan zamani ya wuce wannan zamani ya wuce inshallah muna batun zamani yakan zama kuma shi ma yakan ɗauki shekaru masu yawa wani lokaci kamar misali yanzu a wajen abubuwan da muke amfani da su wajen abin hawa da abin da muke sarrafawa za ka iya gane zamanin kaza kamar misali an yi wani zamanin abin hawan mu dabbobi duk dabbobi ake hawa ba a san abin da ake hawa mai inji ba san ba ba san shi dabbobi ake hawa ko da yake akan yi akan yi gare-gare na katako a keken doki doki ya ja to amma duk zamanin doki ne wannan ko ba ka bane saboda haka muna batun abin hawa muna iya cewa shekarun doki shekarun dawaki to yanzu kuma shekarun hawan injina masu masu aiki da mai to ana nan kuma wayannan motocin da muke hawa wasu jama'a za su zo suka kallon su a dakunan ajiyar kayan tarihi sai dariya su je mutanen da kai wanne wanne ake hawa na ce na ce ana ce na cika amma sun toya kuma wani zamanin kuma ke ya mu kuma a yanzu ainihin mai sukuni kamar yadda za ka ga mai sukuni ya hau doki yana wani rangaji na waƙan aluna magina cewa ko zaman wundi ka harɗe ko hawan raji da roji radi da roji kaga wa za ka zauna a wundi wata tabarma da ce ya ya ka wani harɗe kai babban mutum kenan kuma ka hau rali ka hau roji to yanzu kuma mu sai mu sha dariya mu ce rali a yanzu an kaga mai hawa rali ai wahalalle ne to kaga kuma ana nan ana nan kuma sai ya zama kuma a cewa sai a kalli martandi ko irin wannan motar da ake ce jib a kece da dariya ce da mutumin da ya sha wa ya sha uban wahala yanzu ne yake hawa to ka gani zamani kenan da'ar kenan da'ar haka ne yake daban-daban wa sarafatul aba iyaye suka wuruce wa khalafatul abna suka bar iyaye nan kamar kalman salaf daga nan wasu ma suka samu sunansu salafiya salaf su ne wanda suka wuce halaf kuma wanda suka maye musu gurbi daga halaf aka sami kalmar halifa wato wanda suka maye gurbin salaf din wato na da suka wuce na baya suka biyo baya suka maye gurbin su haka na aka yi ta tafiya wannan su wuce wa'annan su wannan su wuce wannan su har ya zuwa yau din mun a inda imam ali yake wannan magana sai ya ce wato kamar har ya zuwa lokacin su mu kuma yanzu lokacin mu yanzu muna ganin lokacin su kuma ya riga ya wuce su wannan yana magana nan shekara dubu da ɗari hudu a da kusa eh kusan da ɗari hudu ne ai bayan yau yau da ishirin da takwas ko to ai kama a tsakankanin lokacin ne bayan manzo Allah da yan shekaru ishirin da yan kai ne ake wannan magana yau shekara wajen dubu da ɗari hudu kenan da suka wuce to mu kuma daga wannan lokacin zuwa yanzu kuma haba abubuwan da suka wuce ba sanin daban-daban to haka to haka nan aka ta wuce aka ta wuce aka ta wuce ila an ba Allah subhanahu muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wa alihi li injazi idati wannan cikon magana ke ci gaban magana da wato tunda ya dauko magana kan cewa Allah ya zabi manzanni ya turo su ɗaya bayan ɗaya suka zo suna bibbiye wayannan sun san da wayannan wannan annabin ya zo zai ce muku to ni magajin annabi wane kuma baya na annabi wane na tafi ko ba lura ba wannan annabin ya zo ce ni magaji annabi wannan ya dora daga abin da wannan ya ce bayana kuma annabi wannan ya haka nan suka ta tafiya har ya zuwa lokacin da Allah ta'ala ya aiko Muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam domin zartar da alƙawarin li injazi idati zartar da alƙawarin sa wato me alƙawarin nan wannan ya nuna kenan duk annabawa sun daga adamu har isa duk an masa alkawarin manzo Allah na nan akwai manzon da zai zo wanda ku nan kuna kamawa ne kafin kisowar shi ba a tsira sai da imani da shi don Allah ta'ala ya gwama sunansa da nasa ya sa shi a kalmar shahada wannan kun bisa hikimar Allah da ya raba ainihin zamanin dan adam daga adam zuwa hurin kaho daga zuwan adam doron ƙasa zuwa lokacin da za a hura kaho karshen wannan rayuwa a doron ƙasa dinnan Allah sai ya raba shi biyu kashin farko kafin zuwa annabi manzo Allah ke nake kafin zuwa manzo Allah kashin farko kashi na biyu bayan zuwa manzo Allah kafin manzo Allah ya zo ga wasu annabawa nan su zo su koyar da mutane shirya daidai gwargwadon yadda ya dace da zamanin da mahallin shi ya zo ya kammala komai wanda yake shi lokacin dan adam ya kai gayan kamala daga nan kuma shi zai shimfiɗa wanda yake akan da za a tsoro har ƙarshe kun gani saboda haka don cika wannan alkawarin an gama rabin farko sai ga wannan manzon ya zo li in jazi idafi don zartar da alkawarinsa na cewa wannan manzon na nan tafe shine ya zo da kammalallen addini da kammalalliyar shari'a wa itmamin ruwati da cika annabcinsa me ya ma'anar karman annabci a duga ma'anarta ba da labarin abin da zai zo a haka nan kuma aka yi amfani da ita a nan wato dun cika labarin da aka cika labarin da aka yi zai cewa yana nan zuwa a cikin bible suna da wannan da ingili suna cewa all prophecies must be fulfilled in ka faɗi wannan kirista zai gane duk abin da aka annabtar aka ce wato zai zo to sai ya zo din to tunda duk an bada labarin zuwan wannan manzo to gashi yanzu an cika ya zo ma'khuzan ala nabiyina mithaq wanda alƙawarin alƙawarinsa shi ya imani da wannan manzon da bin wannan manzon kenan karɓaɓɓe ne daga dukkanin annaba ma'ana dukkan annaba an karɓi alƙawarinsu a kan mene imani da bin wannan manzon mashhuratun simatu alamomin shi wannan manzo kuma shahararru ne annabawan da suka gabata duk sun ba da labari akwai a taura akwai a linjila akwai a zabura akwai duk da zafan da suka zo duk annaba da suka nuhu ya bada bayani san ka san ka dangane da wannan annabi ibrahim ma ya bayar ballantana ma musa da ya zo da shi a rubuce da isa shi kuma da ya bayyana ya ƙara bayani ma shi ma isa a bisa gaskiya littafin sunan littafin isa linjila me ma na linjila albishir ba na albishirin ku duniya annabin nan da aka ce zai zo ya kusa iso shi ne ma'ana wato isa dan albishir gaba ga zuwa rahamar Allah rahmatar da alami sai aka turo mai albishir zo ya shirya duniya ce mata albishirin ki ya kusa isowa ki shirya don zuwa to kaga sai yin ce mashhuratun simato alamomin shi wannan manzo a shahararru ne ta yadda su in suka su wanda suka san wannan da sun ga wannan manzon sun san shi ne saboda ba zai taɓa shiga masu duhu ba saboda an bayyana alamominsa kamanninsa duk an bayyana ta yadda kamar kaza ana maka bayanin mutum ana ta saurara maka shi ko ba ko ba a zana ba hoto ba to ainihin zaka zaka saurara shi a kwakwalwarka to da ka gani zaka ce a shine wannan da aka yi masa aka sabata mashi an dama an faɗi kamanninsa shine ko akwai wasu mutane gwanayen zane wanda in aka siffata musu mutum za su zana shi nana ba su bayani sai su zana amma ya danganta da in ka iya bada bayani in ka iya bada bayani ko da ke in da kai da shi ne yana tambayan ka in ka san mutum kayan ta gaya yana zanawa kana ku sai ka ga ya fito da hoton sa kawai to tuntun kuma akwai irin ba wai yanzu ne ake tun da wuri akwai don cikin bayan da malaman addini ya fara faɗaɗa ana ta kai addinin da ya koki zuwa garuruwa daban-daban akwai inda suka je wani suka mutanen wanda suka san annabi cikin sahaba annabi wanda suka ganshi sosai suka yi zamani da shi suka samu wani rahibi suka ba shi labari sai ya ɗauko musu hotuna wani akwati da hotuna sai yana nan wasu kun san wannan sai ce sai ce a ba mu san shi ba sai ce ibrahim ne kun san wannan sai ce musa ne kun san wani suka ce abu da isa sai ɗauko wani hoto wannan fa suka suka kawo fasan manzo Allah sosai suka yi wanda gani ko hoton manzo Allah ne ba wani kace ya ce haka yake yace to shi ya mai da cikin akwatinsa ka gani to ainihin su sun san banzan Allah sani sarai kamar da Allah ta rake faɗi ya rufu na kama ya rufu na abna'ahu sun san shi kamar yadda suka san ‘ya'yansu yadda ba za ka sami rudami dangane da wane ne ɗanka a cikin yaran mutane ba to haka nan ba sa sami rudami dangane da wannan manzo da an bayyana sufofin shi sosai kariman miladu shi wannan manzon da Allah ya turo mahaifansa na karimci wato ainihin gidan ya fito a gidan mutunci a wancan lokaci nasu ana girmama cewa kai daga ina ka fito kai dan wane a matsayin wato kai dan mutum ne mai mutunci gidan da aka gaji dattaku da mutunci ba wai da aka gaji mulki da kuɗi ba wofin karfi da jabberanci ba a kirki ɗabi'an kirki mutanen kirki wannan har ya zuwa 'yan shekarun mu kaɗan ana girman mutanen kirki amma yanzu dai al'amura kuma dai yanzu ƙasa ta gama rugurgujewa yanzu san ba a girma mutanen kirki in ma aka ce ya fito daga gidan manyan mutane sai a ɗauka masu kuɗi ko masu sarauta ka ce a su ba sarakai bane ba kuma kuɗi suke da mutanen kirki sai a yi tsaki a ce a ga yawan ɗauka ma miloniya ne to shi to shi mahaifansa gidan karimci ya fito wato gidan mutunci wa ahlul ardi yawma idhin milalun mutafarriqa yayin da aka aiko ci wannan manzo gashi ko mun kwasa kwararo karatun amma dai bana tsammanin za mu kare amma bari mu gani kila lokacin mutanen ƙasa wato duniyan kenan mutanen wannan duniya a wannan zamani milalun mutafarriqa wato al'ummu ne daban-daban mil ana kiran mil mil ana kiran shi ana kiran mutane mil milla ko da akan kira addini kuma milla wato ma'ana mutane daban-daban ne akwai waɗansu mutane sunansu larabawa sunansu farisawa sunansu romawa wasu sunansu kaza wasu wasu sunansu yahudawa wasu nasarawa wasu bajusawa wasu al'adan gargajiya ga sunan ne daban-daban wato al'umma ba a haɗe take akan abu guda ba kowa da inda ya sa gaba wasu suna tinkawo da asali wasu suna tinkawo da karfi wasu suna tinkawo da mulki wasu suna tinkawo da jini wasu suna gasan da mutane daban daban wa hawa'un muntashir soyace soyace dai sun yaɗu wani wuri ana cewa almuku liman ƙara jari hujja wani wuri a ce wanda ya fi ƙarfi shi ke da mulki in kana da ƙarfi sai ka murƙushe ƙanana sai a bi ka dole idan mutum har ma an yi zamanin da ainihin mutane sunansu ma sai sa suna suna mummunan suna sai a ce ya sunansa ne a ce ai sunansa kuri kai wannan mun suna ba da ki Allah sauki Allah ke ce mun da kuri ko wani iri ne ko a ce sunansa ba a ce kumurci bakin kumurci sai a ce kai wani shege a ce sunan sa ne a ce ana yi mishi kina ana ce mashi shege to sai a ta jin tsoronsa to sai ba da tsoro ce shege bakin kumurci sai a ce sai mutum ko wajen faɗa ne ya fito da mummunan kama har ma mummunan kama akan yi sai mutum ya wani gashin baki ya ɗaure su idan sai ya daddaro ya haƙoransa jagare ya mutsa su haka in ya fito kamar dodo ce sai shi kore bakin maciji shege sai a ce sai ka kowa ne ka fito in kwamfas a kanka sai ka ji ana kowa ne sai sai a ji tsoron mutum to an yi to kaga ra'ayoyi kenan lokacin wato ainihin wato wanda yake ba da tsoro ya fi ƙarfi ki firgita mutane to shine ke da iko sai a sallama mishi ƙara daban-daban nan wurin su ce ai su gado ake yi wannan su ce ai su mace take mulki wannan namiji ba yi can kuma su ce kaza ake wannan su ce dan fari ana yanka shi ne wannan ce ba a san tagwaye kaza nan ne ra'ayoyi daban-daban theories daban-daban yanzu na yanzu a wannan zamanin namu sai a ce da jari hujja da kwaminisanci da kama karya da su menene su ne ra'ayoyi muntashar wa qawariqu mutashattita da hanyoyi daban-daban masu kishiyar da juna shattat shine kaman abin nan in aka ce shattat ba yana nufin ma daban-daban ne ba yana nufin suna karo da juna ke wanda ba su haduwa abin yawa ya ya mutse ya zama wannan ya yi karo da wannan ya ci karo da wannan duk ya ya mutse ya zama shattat din kenan wato daban-daban ba kawai kada ka ce daban daban an raba magiya a'a wannan na karo da wannan baina mutashabbihin lillahi bi khalqi tsakanin mai kamanta Allah da halittarsa wato wani sai ce eh akwai Allah amma sai ce Allah din na aina ke ce a gari kaza yake in ka je za ka gan shi da idonka yana cin abinci eh amma ba cin namu abin mamaki tsaba kawai yake ci da dabino ya sha nono ko kuma eh akwai Allah amma ba mutum bane amma dai yana da kai da kafa da hannu kuma yana tafiya yana da zaga a ina ke yana son aw mulhidin fi tismi ko kuma mai ilhadi a sunan Allah ya zarbabi wato ainihin zai ambaci Allah amma sai ya tsago wani zarbabi a cikin sunan nasa ya karkata da sunan ya zuwa ga ba abin da ake nufi ba shi ne ake ce mai ilhadi ilhadi kutse ne yake nufi wato ainihin ka kutsa cikin ainihin lahad karkata ma'anin kalmar lahad karkata ne don haka ma ana ke ce ma wani kabari ana ce mashi lahadu saboda in an haƙa uwa sai a yi ƴaƴan a jiki a yi lahadu da ita karkata a yi nufi a sai a aga karamar to sai ana ce ma wannan lahadu saboda ma'anan kalmar luga din lahad shine karkata wato sunan Allah za a dauka amma sai a ya mutsa shi a tafi da shi wani wurin da yake yi muni kamar inda suka tsago alliya daga Allah to kaga wannan kuma Allah ta ce Allah suna ne alami ba ainihin sifa ce saboda haka tsago matuntar da wannan ilhadi wato ko mutum mai mutum ya dauke sunan Allah ya marƙaya ya mai shi wani abu daban ko kuma ya ƙara wani abu ya zarbaɗi da shi to shine ilhadi sai ya zama wato kenan gashi ya ɓace a shirya ke ya yarda da Allah ma kuma ya jingina ma Allah abinda kuma ya fitar da shi daga imani shine mulhidi wanda wanda a cikin imaninsa kuma ya ɓace Allah ya shi ɓata imani shine mummunan bata wanda mutum zai dauka yana kan shirya ne sai ya je wajen Allah ya tarar cewa ainihin shi ai ba ba shi ne ba gara ma batacin da yake shi yana ganin bata yake yi kila ko kuma dai bai ci amma addini yake ba wannan kuwa ce addini ne amma ya bace a ciki kamar mai jassama Allah lalle mai mulhidi ne mai jassama Allah ya ce Allah jiki ne yana da kai da kaba da hannu aw mushirin ila gairi ko mai nuna mai nuna zuwa ga wani waninsa wani Allah ke ne ce to ga Allah na wato in zaka nuna abu da hannu ina ke ce ga yace to to ka ja yace Allah gashi sun sun ce akwai Allah amma kuma suna nuna shi da hannu ko suna cewa yana wuri kaza kamar su nuna sama a ce ina Allah yake sai mutum ya nuna sama a ce a shi kasan Allah wasu yanzu a cikin akwai masu tauhidi haka nan kuma suna kafarta mutane sun gwanance wajen kafarta musulmi amma su gayan imaninsu shine a tambaye su a ce aina Allah sai nuna sama a ce a shekara san Allah yana sama ka san shi ke amma sun iya rabon kawala su fahadahum bihi min ad-dalal to kaga wannan kan lura kenan ashe annabi ya zo ya sami irin wayannan kenan ko ba lura ba irin wannan tauhidin da suka fito da shi suka suka ce shine addinin musulunci to da ma akwai irin wannan musulunci kafin annabi ya zo ko ba kaza tun da gashi annabi imam imam ali imam ali yana bayanin annabi nan ka ga halin da ya zo ya sami duniya ya samu mutane a cikin ملل متفرقة أهواء منتشرة طرائق متشددة tsakanin mushabbihin lillahi da halki masu kamanta Allah da halittarsa da mulhidi a sunansa da mai nuna shi mai nuna zuwa wani sai ce shi ne to fadahum bihi min ad-dalal sai Allah ya shiryar da shi wannan manzo hadahum Allah kenan ya shiryar da su bihi da shi wannan manzon Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shirya da su mina dalala daga bata yana na musu a'a ba ku san Allah Allah ɗaya ne ba shi da sifa na halittarsa ko ba lura ba yana da sunan niki kyawawa ba a ba a kutse a ko a karkatar da sunan niki ana barin su ne kamar yadda suke suka gane wane ne Allah ya kamar da su da shi wannan manzo daga bata fahada ya shirya da su kai fadahum bihi min nazara ya shirya da su daga bata wa an qadahum bihi wa an qadahum bi makanihi min al-jahala ya tsamar da su da matsayin wannan manzo a cikin su daga jahilci to ثم اختار سبحانه لمحمد صلى الله عليه وسلم sannan kuma Allah ya zaɓa mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam gamuwa da shi Allah din wato koma ga Allah da koma zuwa rahmas yanzu kuma shi kuma manzon ya isar da sako ya ya shirye da mutane yanzu kuma zai tafi me yayi bayan da shine abin da zai ga mana wa radiya lahu ma inda ya kuma yarje masa da abin da ke gare shi wato Allah ta'ala ya yarje wannan manzon abin da ke wajensa wanda ya masa tanaji domin sa ya fi mishi zama a cikin wannan duniya ya isar da sako ya gama aikin sa kamar yadda sauran annabawa suka zo da sako suka isar to shi ma ya zo ya cika sa sakon kuma ya isar ya tsamar da duk halitta daga daga bata ya shiryar da su to sannan sai kuma shi kuma gashi yanzu zai zai koma ya zuwa ga haramar Allah wa akrama wa akrama hu an dara duniya ya girmama shi gabarin gidan duniya wato ga wani wata karama wani makami wanda yafi zama cikin wannan rayuwa ta duniya inda nan nan duniya inda za a zauna da zafin rana da wahala da kaza da kaza yanzu to ka isar da sako ka zo ka huta gidan karama warje bihi am niqamil balwa kuma ya masa kwaɗayi ga barin gidan bala'i gidan jarabawa gidan duniya wato Allah ta'ala ya masa kwaɗayin tutun da yanzu ka kisa da sako wannan gidan bala'i ne ka sha balawai idan an gaggaya maka an maka wannan har rotsa ma annabi aka buga masa gora an harbe shi da kibiya an mashi jinajin har an fidda mashi da haƙori to duk dai kuma da ya isar da sako Allah ta'ala kuma ya kafa addini da shi to yanzu kuma yanzu ya bar gidan jarabawa ya zo gidan hutu to faqabadahu ilayhi kariman sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya karbe shi yana karim aminci ya tabbata gare shi ya kuma ya zuwa wato ya zama a cikin su dama annabawa su ne fitattun bayi to a cikin annabawa manzanni wanda suke su ne zababbun bayi shi ne kuma shi ne zababben zababbu to in annabi zai tafi ya yake yakan mutu ne kawai kyala mutane je annabi ya mutu to mai gurgur ba ko to ya za mu kenan mu je mu yi rigima mu zaɓi shugaba haka annabi yakan yi wa'yansu wa'yansu mutane sun ce wa haka annabin mu yayi Allah ya isa sai mu sai mutu kawai ya basu alhali duk abin da zai je dawo sai da annabi ya ga musu na'am ba kowa da kowa aka gaya ba domin kowane kowace magana ko wanda ta dace da shi yake amma waɗanda wanda Allah ta'ala ya keɓe su da sanin duk abin da zai zo ya dawo sun faɗa hallis din duk wanda za su sarauta a duniya nan duk an bayar sai da ya ba sai da Fatima duk list din kowa list din kuma yana wani zai mulki sannan zai kaza wani zai mulki har rayuwa ran burin kawai masu suka ce ita sai da Fatima ba ta san ma komai ba buhari ko shaharar littafin da aka ce shi fa kowa daga alkur'ani sai shi hadisi ɗaya ya samu daga sai da fatima Allah ya sauke siyasan duniya kawai ma to Allah mun gode maka Allah bai nufin da ya shirya zai bace ba yana nan dara a inda yake وخلف فيكم ما خلف ما خلفت الانبياء في اممها wannan shi annabin nan da zai tafi ya ba maku gadon abin da annabawa suka bar gado a al'ummunsu kun ga annabi sunnan annabawan ya bi wani annabi ne ya zo ya su shirya da mutane ya tafi ya basu wawi suka zauna ba su san mai kuma za a yi ba aka ce mai bar mu aka ce ba gadon koyo bai faɗi wani abu a bai faɗi alhali sarakunan duniya ba haka suke sukan ta ƙoƙarin su ga sun kwakwafa abu su tabbatar in ba su nan abin ya tafi ko sarkin duniya duk ƙoƙarin sarkin duniya shine in ya mutu wa ya gaje shi wane yawa duk ƙarƙarin sarkin duniya shi ya gadar da ya ba ba shi karkar sunan sai bace to annabi abin da yake kenan a shi annabi yana ganin wane ne ma'amuni akan wannan al'amari wane ne amintacce akan rukun addinin nan wanda in an bar mashi riko addinin zai ci gaba shi ya damu da addini tabbata ne ba mulki ne ba ko ba lura ba to sannan kuma kamar da hudubar imam wani faɗi a baya ya nuna mana cewa shi kowane annabi an gaya masa wanda ya wuce an gaya masa wanda zai zo baya to shi annabi ba shi ne ma yake zaɓi ba ana gaya masa annabi tun adam kafin ya rasu ya naɗa ɗansa an ce a wutarsa ne ana ce masa shi shi sunansa mutane ko shi'ir shi ne mutane masu kan sa sunan sai su ce shi'ir suna sa sunan sai a ce shi'ir to shi shi din nan shine magajin adamu to haka kuma kowanne annabi bayan annabi kowanne magajin musa kafin shine yushau sai ma kafin ma musa ya hau kan dutsen daga na karɓiransa ya je da yushau zuwa wani wurci ya kai inda zaka je kenan da ya mashi wasiya kai kaza kai kaza ya miƙa masa sanda wanda ke ta wannan sandan ita ce dai sandan ibrahim a shi ne kuma musa ya aka ba musa shi aka ba yusuf shi ne yakubu ya ba yusuf shi ita wannan sandan kuma har wala yau ita ta rayu ai shi aka ita aka miƙa ma musa shi ta kuma musa musa in a mu yusha ya hau sama da bai sauko ba kuma shi ma isa alayhi salam yana da magaji ba annabi bane amma magajin musa an masa wahayi magajin isa shine shan'unar saba shine da ingilisi ya ce mashi simon ko da ke basu san simon din hakikanin shimkunan saba'in ba to shine to haka kuma shi ma manzo Allah sai ya haliftar da abinda annabawa kan haliftar kafin su tafi yawa wa khalafa fikum ma khalafat al anbiya min fi umamiha lalle ba zai zama Isa ya fi kwadayi ga al'ummansa fiye da Muhammadu ba ko Musa ya fi kwadayi ga al'ummansa fiye da Muhammadu ba saboda haka Muhammad ba zai tafi ya bar al'umman sawawi ba alhali duk annaba ba su bar annaba al'ummomin sawawi ba alhali shine fiyayyen su idh lam yatrukum hamala domin shi Allah bai taɓa bar mutane barin mutane wawi ba wawi ban a ban huhu ma'ahu a tashi haka nan kawai ya mutu ne ya mutu me bai me ce bai ce komai to ai sai mu tattauna mu ga ya me kamata ai ko ajo ai shike wani kai ne a wani ne wani to shike ne sai aka dambata sai da aka yi damba fa wani ya kama gemun wani ya ce in ka cire gashi ɗaya ka mutu dan kazan uba haka aka naɗa halifan farko wani eh yana na rubuce a littafin sunna ba na shi'a ba yana na littafi ne in ba karanta ba ka duba ibn shaf za ka gan shi kamar kana wurin da zage-zage ne aka yi zaɓe yana na a rubuce abinda kowa faɗi kaman kana wurin kuma ahli sunna suka rawaito domin Allah bai tabbar mutane wawi ba da gaira ɗariƙin wadash ba tare da hanya a tsarari ba wadda su ɗora aka kiriyan wala alamin ƙa'im very important ko kuma alami me ake cima alami alami yawa alami wato alami alami yana iya zama ka mutum wanda aka ce to ga shugaban ka'imin tsayayye aka ce to gashi ba taɓa yin haka nan ba a ce a bar mutane babu shari'a ba hanya a sarari ba kuma alamar da za su ga hanya a sarari to me alamar hanya ku dubi wannan to ba nan za mu tsaya insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad insha Allah gobe zai zama ƙarshen shekara ƙarshen wata ƙarshen shekara gobe zai zama talatin ga watan zilhijja kuma a kidayen shekara dama wannan shekaran kabisa ce lazim za ta sami ƙarin kwana ɗaya wato wanda yake nufin wata bakwai za su yi cika biyar su yi na kusan kuma a lissafi yanzu dai ya rage kwana ɗaya saboda haka gobe wata ya ƙare shekara ta ƙare jibi ɗaya ga wata jibi laraba insha Allah zai zama ɗaya ga watan al-muharram kuma za a canza lissafi kenan yanzu mun fita shekara 428 za mu shiga 429 to kamar da nake faɗi ranar laraban da ta wuce cewa ana ji ana ta yan kwanakin nan ana ta ce ma mutane wai ana taya su murnar shiga sabon shekara abin ta kai jihar da musulmi sai ga ga mutum dan uwansa musulmi ya ce mu shafi ne wuya barka da shiga sabon shekara ana ta tattauna wannan shekaran to kuma ta zo mana da shi to gaskiya mu dai ba shekara ba wace amma shekara a wajen Allah da mala'ikunsa to jibi za ka fara a gobe a cikin ayyukan gobe akwai cikin ma'afur akwai wani addu'a da aka ce in mutum yi a wannan rana ana son ka yi shi a ranar ƙarshe shi ma ka gab da magariba ko kuma tsakanin magariba da sha ko kuma ba ko bayan isha amma dai a gobe za ka yi aka ce in kai wannan addu'a sai shi ɗan ya yi kururuwa wanda da mutane da aljannu za su ji kururuwan duk da sun mutu zai yanka ihu ya ce wa yowa kai can shi turma shi ya ce batar da mutumin nan da na yi duk abin da rasa shi ya yi na zurfi a wannan shekaran yanzu duk an share ya ce ya hasarar shi sai ihu ya ce ya aikin banza saboda wannan addu'a mutum mutum da abin da ke cewa shine ya ubangiji na abin da ka umarce ni aikata a wannan shekaran wanda na aikata Allah ka karba wanda kuma ka hana ni kace kar in yi nai Allah ka yafe ma to aka ce in wani kai wannan addu'an sai shi dan ya yanka iwo ya ce tur masa ya aikin banza duk abin da ya yi maka wahayi ya tattaye inji inji za ka aikata kuma gashi yanzu duk an share wato ma'ana wato wannan ya nuna kenan mutum ya ya karanta wannan addu'an Allah ya karɓa masa sai a ɗauko falinsa kawai sai a yi deleting da yake ma yanzu ma da mouse kawai za a yi clicking delete kawai shi kenan sai sai a share kawai sai aikin kirki kawai za a bar maka to Allah ka tarshe mu kar mutum ya sake da wannan addu'a din da kuma sauran har wala kuma ajibi shi kuma akwai addu'an Allahumma anta rabbiyal qadim hadhihi sanatun jadida wa as'aluka fiha al-ismata min ash-shaytan wal auna ala hadhihi an-nafs yana ne a cikin ma'afuwan aka rubuta mafatihul jinan zaka ga duk abin da nake faɗi da addu'an karshen shekara da na farkon shekara to wannan shine farkon shekara kuma shine ya kamata a raba alewa kuma a taya mutane murna to har wala mu a gare mu kuma har wala kuma farkon lokacin juyayi ne domin waƙen muharram goma ya mai da watan duk da watan farko ne na murna ya sa mu murna mu kuma tana komawa ciki za mu za mu murnan sa amma kuma mu koma da shi ciki kuma mai bakin ciki a lokaci guda saboda karo wala wajibi din ne kuma za mu fara zaman makoki a nan da alamomi irin na jaja kamar da muka saba wannan in ma bid'a ce ta zauna komin yunkurin masu gusar da ita sai kallo sai kallo ballantana kuma rashin sani wanda ya fi dare duhu mutum ya ga sunna ya ce mata bida a wani da yake ba da mutum cewa wani ana cewa wai wai ya ga jarida a milan ga wallahi mutanen nan suna kan basira sai dai matsalan su na shi annan ne kuma Allah dai san yadda zai da su kuma amma suna kan gaskiya wallahi to shi ne sun ce wannan kamar ka ce kan ga mutumin kirki wallahi musulmin kirki sai dai matsalan shi ne yana karanta alqur'ani ta musulmin kirki amma matsalan shi ne alqur'ani nan da yake karantawa shi ne babban matsala da zai bar alqur'ani din kenan wato ba ba su wa'annan ahlul bait su aka gwama su da alqur'ani to su muke bi sai aka ce kuma ya zama matsala ayyo Allah Allah sauki a so da aka ce za su yaruru na bil kitabi haus aiku da da inda alqur'ani yana za su ba za su rabu da alqur'ani ba har su gamu da manzon Allah a koramansa to sai ya zama bin su kuma yanzu ya zama bakon abu saboda addinin an tsayar an kidai kowa wajen su su ne ulul amr din da aka ce abi su ne ahlul zikir din da aka ce a tambaya sai aka tambaye kowa aka ki tambayar su shi yasa ma wani tattara sahihin sa bai ga hadisin sai da fatin ba zai guda daya in muka tattara hadisin da fa aka rawaito daga Fatima kawai za mu yi Buhari goma amma an ce shine sahihi shi kuma bai ga bai ga hadisin Fatima hadisin Imam Ali kuma guda 29 ya samu amma na su wane da wane da wani zagi da wani dogari ya sami 400-500 wajensu amma na yarima bai ga ko ɗaya ba kamar wani ne yana taya ban zagi da dogari amma ya ce yarima ba kowa ba da gimbiya duk ba kowa suke shi ya kama zagi to rike zagin ka lafiyar rau shi ce to insha Allah za mu fara zaman kuma ashura amma abin da muke kamar na karatu zai shiga cikin jumlan abin da muke ashura din kenan za a yi tafsiri kuma za a yi maganin jaje sannan kuma za a yi magarba da isha nan kamar yadda aka saba insha Allah ka fata Allah ta'ala ya gano da mu abin da muke karantawa shirya da mu da shi yasa kuma wannan shekara mu kare ta lafiya Allah mu da kuma ya sa wannan shekarar da zamu shiga ya sa yin alkhairi a cikin sharorin da ke ciki Allah ya kade mana kuma ayyukan da muka aikata wanda Allah ya amsa a wannan shekara Allah ya amsa mana ya nunnunka mana ladan sa wanda kuma kai miyagu wanda ya hana mu na fata Allah ta'ala ya yafe mana ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.